الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da hudu ga watan watan nawa kenan watan ɗaya kuwa sabon shekara hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na saba'in da biyar a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka alkaba'ir na imamu zahabi da muke gabatarwa na wata-wata a duk ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka a cikin birnin kano najeriya idan yan uwa za su iya tunawa a baya a watannin baya bayan a karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne akan kabira ta 49 attasi'atu wal arba'un can in muka gangara a tsakiya akwai faslun fi ta'ziya faslun fi ta'ziya ta'ziya kalma ce ta larabci bahaushe ya hausan da ida yace ta'ziya asalinta ta'ziya ta'ziyatu shine larabcin at-ta'ziyatu malam bahaushe ya ce taziya ko ta'aziyya saboda alaƙarsa da addini kuma alaƙarsa da larabci sai yanzu da ake so a raba ka da da larabci kana da alaƙa da larabci kana da alaƙa da addini kai ba ba ma guje ba ne ka kula akwai kalmomi da yawa da muke amfani da su na hausa duk larabci ne ko arne ne a cikin mu haka zai faɗa ko arne ne cewa zai zan je ta'aziya ya yi larabci to yau karatunmu gaba ɗaya za mu ƙare ne akan hukuncin ta'aziya menene ta'aziya me matsayin ta'aziya yaya ake yin ta'aziya yaushe ake ta'aziya me ya sababin ta'aziyya to malam ya kawo hadisai hadisin farko an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man aza musaban falahu mislu ajrihi rawahu tirmidhi وعن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة من أذى ثكلا كسي بردا من الجن من الجنة رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم وأذيتهم به وعن أمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مؤمن يأذي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من هلل الكرامة يوم القيامة wani hadisan gabaki ɗinsu an ruwaito su amma suna da rauni isnadin su yana da rauni sai dai ma'anarsu tana da kyau akwai wasu nasoshin da suka tabbatar da su aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai kusan abu ne sananne addinin musulunci akwai ta'aziyya hadisin ibn mas'ud na farko kenan um, cewa duk wanda ya ta'aziyya ga wanda yake cikin masifa wanda aka same shi da jarraba shine musaban ai alladhi usiba bi shay aw alladhi usiba bi musiba wanda aka shafe shi ko aka jarabce shi da masifa babu babbar masifa irin mutuwa kuwa ƙwarai Allah kai mana kuwa ita mus- ita mutuwa masifar ta kala biyu a takaitaccen bayani masifa ga wanda ya mutu din masifa ga wanda aka yi wa mutuwa to amma wanda ya mutu masifar wanda ya mutu din ta fi haɗari ta fi ciwo ta fi damuwa ita kan wallahu alam ne mai mutum zai je ita rabu alam duniya ba ta da daɗi gaba ɗaya inda za ka tuna mutuwa kuma Allah ya riga ya rubuta mana kullu nafsin za a yi kowace rai da tawa da taka da ta wancan duka sai Allah ce sai ta ɗanɗani ɗacin mutuwa Mazala ce inna lil mauti la sakarat mutuwa da kake jinta tana da ɗaci tana da wasu abubuwa nata sai wanda ya yi ta shine zai iya ba da labari inda ina ana iya haɗuwa da shi ya faɗi me ya ji shine idan mutum ya mutu ɗin tausayinsa zai sa kai ta kuka to a shari'ar musulunci mutuwa musiba ne musiba ɗin ma kalmar larabci ne ba washe yace da ita masifa musaban wanda aka shafe shi da masifa me masifa jarrabawa me masifa fitina amma ba iya mutuwa ce kaɗai masifa ba gobara ma masifa ne haɗari ma masifa ne asarar dukiya masifa ne a yi maka sata ma masifa ne rashin lafiya ma masifa ne masifa ina nufin musiba kenan in wannan ɗaya ya same ka sunanka musabu a larabci sunanka mai musabu wanda aka jarabce shi da masifa to ita ta'aziyya asalin abin da aka fi saninta in dai kalmar ta'aziyya ne ana nufin wanda aka masa mutuwa ka rarrashe shi ka bashi hakuri saboda lalle ya gamu da bala'i to amma ana iya yi mutum ta'aziyya in mun fassara ta da ma'anar rarrashi da ban hakuri ga wanda aka yi mai gobara ma don shi ma musab ne wanda aka masa sata wanda ɗansa ya ƙone wanda dukiyarsa ta kaza shi ma musab ne shi ma za ka iya rarrasansa ka ba shi haƙuri wai wannan me yake nuna mana kyakkyawar alaƙa da addinin musulunci ya ƙulla a tsakaninmu zan ji daɗi ƙwarai idan masifa ta same ni Allah kiyaye ka zo ka mun jaje daman shi ne abin da ya saura mana yanzu na 'yan uwantakan ai bala'i ya samu dan uwanka ka jajanta masa abun farin ciki ya samu dan uwanka ka faranta kai masa murna ba za ka rabu da komai ba sai kulla alakar yan uwantaka da kyakkyawan zamantakewa wanda wannan bature bai san da shi ba da yawa wasu da ba su da addini ba san da shi ba kai kafiranmu ma yawanci wasan da shi ba ko sun san da shi ma ba sa yin sayar da ya kamata yanzu kafaran ƙasar nan da muke rayuwa da su da yawansu idan an yi mutuwa malam biki ake mutuwar kanta bayan ɗan uwanka ya mutu to tashi hankalin kuɗin da za ka kashe a harkar bikin mutuwa ya ishe ka bala'i taimako ake zuwa ake nema saboda ɗan uwanka ya mutu tun daga akwatin da za ka binne shi bala'i tukun na farko in ka kuskura wani ɗan uwanka ya mutu maka baka kimtsa ba za ka ji jiki a addinin arna wallahi taro ake sosai malam a ci kwalliya a yi kiɗa a yi rawa a shagiya a kashe kare da alade wai kuma wai wai taziya ce taro ake so kiɗa fa sosai na je wata ƙasa a cikin ƙasashenmu na afirka sai naga ana wani taro su ashe malam yadda suke ta'aziyar su malam idan mutum ya mutu na farko dai dole ‘yan uwansa su yi karo-karo a nemo kuɗi a ci a more tukuna sai an sakata an wala shi mutumin nan sai a duba wani irin mutum ne kafinta ne malamin makaranta ne injiniya ne makaniken mota ne a'a fasto ne a'a ɗan kasuwa ne a'a to abinda ake malam sai a je a kai shi wani wuri sai a kwashe duk abin da zai iya riɓewa ya sa riɓe a jikinsa likitoci sun san abin da za a cire shi a jikinka za ka yi kwanaki baka riɓe ba sai a sa ma kemikal hanjin ciki ake kwashewa da tumbin nan sai a kwashe a buɗe cikin a kwarface shi a kwashe shi gaba ɗaya sai a je a binne shi sai a sassa maka auduga a baki da dubura da komai a tuttoshi sai a sa mai kemikal yanda yake din nan malam haka za su ɗauko shi da rigarsa da kayan sana'arsa idan baka nike ne sai a haɗa shi sai a ɗaura mai sufana a hannunsa sai a zo a kafe shi sai a ba shi wani ƙarfen mota ka gani sai a ɗauki hotonsa a zahirinsa fagawar da rigarsa da komai an masa wanka an sa mai fesin kafinsa da kayansa na me malam sai a kewaya ana ta kida ana rawa ana ta kaɗawa ana rawa ana shan giya ana tsiya malam dubu bambancin addinin musulunci da kafarci a yi ta ɗaukan hoto da idona na ga wani saboda na ce na ido na ko bari ku kashe wutar a waya suka dora shi malam gawa a fan waya kamar yaya da belt da lada da tsani ka fahimta yana kokarin rike waya ana daukan hotonsa ana kida ana rawa wai ashe shi wannan dan nefa ne wallahi gaske a nan kasashenmu na afirka to wani zai tambaya to ya yake tsayawa zuwa ake malam a jikin rigarsa sai a bubbuga mai katako da katako ake daddaure shi hannun sai a sa katako nan sai a sa katako a rigar haka sai a sa mai kayansa sai ya tsaya cat da kafarsa gawa ce sai a yi haka sai haka a yi ihu a yi kiɗa a yi rawa a yi komai wai wannan wai shi ne wai ta'aziyarsu kun ji wannan a wasu ƙasashen na turawa idan mutum ya mutu su ba magana wai a zo a zauna ana maka kuka ana maka kaza ba ne shi ma wato don mu tabbatar da mutuwa masifa ne a gurin musulmi ma da wanda ba musulmin ba shi kuma idan Allah ya sa ɗan uwanka ya mutu ka shiga uku baka da kuɗi da yawa a cikin ƙasashe na turai ɗin nan kai hatta ƙasashen musulmi don ku gane wallahi muna cikin ni'ima ka san inda za abin ne ka wala baka yi saka sai shi ba ba a sai da ƙasa kabari ba wanda ya isa sai kabari har abada biya ake sai a zo ku yi ciniki da gwamnati kabarin da za a binne ɗan uwanka shekara nawa za ka saya yi wallahi a zabga maka wasu dalolin kuɗi ka je a yi rijista da komai a biya shekara goma to za ka ba da dala kaza dubu kaza shekara kaza za ka ba da kaza idan lokacin nan ya ƙare to ko dai ka zo ka ɗauki gawarka ko kuma gwamnati ta ce a kwashe a bata wurinta da ka wanda bai da hali ka san me yake yi zuwa ake sai a samu gawar a samu itatuwa da fetur ko abin konawa a banka mata wuta a gabanka kai za ka sa wuta kuma ma 'ya'yansa su za su kona shi ana kiɗa ana rawa a sa mai wuta sai ya kone ƙurbus sai a tattare maka tokar tokarsa ƙashin ma sai ya zama toka a tattare tokar idan aka tattare ta sai a samu irin kwalba ina irin kwalba da ake sa gyaɗa ɗin nan to sai a ɗura maka gawan ɗan uwanka sai a ce gashi in kana da wurin ajiya ka ajiye in ba ka da shi ga teku can ga ruwa je ka wular da shi ko ka shekar da shi ya bi iska wasu zuwa suke sai samu bishiya sai su shuka bishiya a kofar gidansu in ba gidan haya bane shi ma a kofar gidansu sai su ɗebo wannan tokan sai su zuba wannan bishiyar sai su rinka bata ruwa wai da sun ga bishiyar tana yalo yalo to sun tuna uban su kenan malam haka ake yi ko a nan ƙasar misira kun ga dai garin musulmi ne ko to kowane family babu wai makabarta ta gari haka kawai aji abin da kowa da kowa a'a kowane family yanzu familin ku za su sai fili sai su gida dakuna dakuna dakuna a kabarin babanka ga na mahaifiyarka ga na wannan ga wannan kowa da sunansa in ka mutu nan za a zo abin ne to wannan shine shi kuma sai kun dauki mai gadi da za ku ajiye yana kula da shi wannan yan gata kenan gidaje ne akwai unguwanni za ku su da gidaje cike amma gaba ɗaya gawoki ne a gidajen ba gidajen mutane ba ne ko yau ko gobe ka je ƙasar misira za ka gani unguwa iya ganinka duk gawoki ne in ka ga mutane to masu gadi ne su kuma suwa suke gadi marasa galifu wanda ba su da hali talakawan cikinsu sai su zo su nemi aikin sai a ba su makullin gidan sai su rinka gane wannan gawaki suna zaune in an yi mutuwa su zo su bude sai a bude daki sai a sawa ne wai familin ku gaba ɗaya duk wanda ya mutu a nan za a kai ku amma makabarta ta gari gaba ɗaya babu to ya za a yi da bako akwai wani bawan Allah da Allah ya masa rasuwa ya je jinya duk mutumin da ta kuskure masa ya je mutu a irin ƙasashen nan na farko dai tukuna za ka mutu ba lalle ka samu jama'a wadatacciya za ta yi maka sallah ba wallahi malam duk wanda ya je mutu a wata ƙasa in dai ba a dawo da gawarsa ba nan to in ka ga yadda za a yi masa sallah sai haƙuri motar da za ta kai ka kuɗi daloli akwatin da za a kai ka kuɗi daloli sai an yi ta buga waya a ƴan uwa ce jama'a wani ya mutu za a yi mai sallah a wuri kaza to shine ƴan uwanka za a gansu baƙaƙe ɗaya biyu a cikin larabawa sun zo ana yin sallah in ka ci sa'a sallah a zane ko la'asar a yi mai sallah to shi ma ka san me sayan wurin ake duk wanda baban shi ya mutu ko maman shi ta mutu sai a je a sayi wurin da za a binne shi in ka auna da kuɗin jirgin da za ka biya a kawo shi da kuɗin gurin da za ka saya amma za ka ce shi na shekara nawa za ka saya to sai ka je ka saya sai a je a daga bulo sai a je a sa wannan lokacin yana yi kana garin baka garin wallahi kwashe ga wanda za su ɗebe ta su zuba ta a leda su ƙone ta wani ya bada kuɗi a sashi kun ga wannan yana nuna mana cewa mu yau a ƙasar afirka musamman mu a nan najeriya da sauran ƙasashen da ke kusa da mu da gwamnati take yanka mana uban fili iya ganin ka makabarta ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya raba mu da shugaban da zai zo ya ce an daina yanka makabarta kowa ya kowane family su sai wa kansu kada Allah ya jarabe mu da to mu musulunci ya yarda cewa mutuwa masifa ce to me aka shar'anta mana duk wanda aka yi masa mutuwa to ka jajanta masa aka ce idan idan mutum masifa ta same shi ta mutuwa to in ka jajanta masa kai da ka masa ta'ziya kana da lada irin nasu na haƙurin da ya yi abibar zata ya ruwaito kamar yadda fatima ta faɗa annabi ya ce wanda ya yi man aza sakla wanda ya ta'aziyar sakla idan an ce sakla wato macen da ɗanta ya mutu ita ce sakla shine balarabe yake cewa sakilatka ummuka kamar mahaifiyarka ta yi wabinka mahaifiyarka ta yi rashinka tsohuwarka ta rasa ka asakla shine wanda ɗanta ya mutu imra'atun mata waladuha to wanda da yawa mace taziya wato da Allah ya sa ɗanta ya mutu to za a saka masa riga daga cikin rigunan gidan aljanna na na Fatima wata rana manzo Allah ya ce da shi ya ce da ita ma aka rada ki ya Fatima min baitiki me ya fidda ki ya ke Fatima daga gidanki ta ce na je wannan gida ne a taitu ala hadal bait fatarahamtu ilaihim mayyitahum na na neman musu rahama ga mamacinsu ashe meye ta'ziya ka nemar wa mamaci rahama Allah ya rahamshe shi ba haka muke faɗa ba Allah ya ji kansa me ma'ana Allah ya ji ka Allah kare mai azaba Allah ya tausaya masa sai mutum ya ji daɗi cewa ɗan uwansa babansa ƙaninsa ɗansa maƙocinsa abokinsa da ya mutu ka zo ka masa gaisuwa ka ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya tausaya masa je ka ji ana amin amin kuma wannan addu'ar Allah yana karɓa wannan amin ɗin ko mala'iku su ma suna cewa amin shine riba ce ai ta'ziya to abinda zaka gaya wanda aka yi mai mutuwa kenan tace na je na musu ta'ziya wannan yana nuna ashe hatta ƴaƴan annabi suna zuwa ta'ziya ashe ta'ziya addini ne ashe ta'ziya musulunci ne ibada ne Umar Amr bin Hazm daga manzo Allah sassan ya rawaito cewa ba wani mumini da zai yi wa dan uwansa musulmi aza akhahum bi musiba yayi wa dan uwansa ta'ziya da wata masifa face sai Allah ya masa kwalliya da riguna asin da asin na karama kulalil karama yawmal qiyamati a sa masa riguna na girmamawa saboda me saboda ya je ya yi ta'aziyya wa dan uwansa da aka yi mai mutuwa waɗannan hadisai duk ga sunan da Imam Zahabi ya kawo cikin al-kaba'ir malaman hadisi sun yi magana akan su riwayar Tirmidhi ne dukan su kusan Tirmidhi ne ya rawaito su illa kaɗan daga cikin su na Ibn Majah na ƙarshe da kuma Abu Dawuda suna da raunin isnadi amma dai kamar yadda na faɗa a farko ma'anonin suna da kyau dan kwadaitarwa ne akan aje ayi ta'ziya ibada kenan ya kai dan uwa musulmi ya kamata ka gane yana daga cikin hakkin dan uwanka musulmi akan ka kai in aka masa mutuwa ka je ka taka ka gaishe shi sarake kake gwamna kake shugaban ƙasa kake waye kake ka je ka taka kai ta'aziyya shine addini shine ibada me zaka faɗa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ana iya fassara ta'aziyya da bada haƙuri to wanda yake ba musulmi ba ya mutu shi kuma kuna tare ya za yi tunda an ce in mutum musulmi ne ya mutu zaka ce Allah ya masa rahama shi kuma kafiri ba a yadda ka ce Allah ya masa rahama ba ai saboda baya kalmar shahada kalmar Allah irhamshe shi fa ba kalma ce mai arhaba musulmi ne kadai ya cancanta ya samu wannan Allah irhamshe shi to ya za a yi da kafiri da ya mutu makoci ko aboki ko dan kasuwa ya za a yi to kaji alaji ce sai a ce sorry wala a'a ba bakina ba ka je wani wai Allah haɗa shi da ‘yan uwansa idan ka je saboda zamantakewa kai kana da addinin ka su ma suna da nasu addini an samu matsala ɗan uwansu ya mutu baya sallah bai yadda da ƙur'ani ba bai yadda da hadisi ba bai yadda da annabi Muhammadu ba sanarsa da aka bi cancanta a ce Allah ya ramshe shi ba don Allah ya alkawari yana rahamce da mutanen da suka yi kalmar shahada ne in sun yi laifi a musu rawa to ya za a yi ka ji to sannun ku fa kuna lafiya to ya haƙuri dai kai sannu fa oga sannu fa kai sannu fa oga kai wani ya zo ka'ida kai sannu abun ba daɗi sannu fa kai sannun ku sannu to Allah ya ba mu haƙuri Allah ya ba mu haƙuri to na gode zan koma kar ma ka daɗe kar ka kuskura ka ce Allah ya ji kansa a'a ba a faɗa ba a faɗa ko abokinka ne kuwa ko amininka ne an ce wani wai da aka je za a yi taziya ɗarifa ce haka ta hausawa ake faɗa wani babban mutum ne ya rasu shi ma ce da aka je taziya da wani basarake sai shi basarake tun da ya san ya za a yi sai ce to kai sai ka addu'a to ba ka jin hausa can kudu ne sai ya ce waɗanda suka zo gaba ɗaya ce to na ce ɗan maliyo maliyo ku ce maliyo ɗan maliyo nawa maliyo ɗan maliyo to ba sa jin hausayi aka yi dan maliyo maliyo ana dawa dan maliyo dawa a gama aka shafa ya kama ya zuga da kawai haka dai ake ba da wannan labarin in sahal isnadu idan isnadu ya inganta lokacin da na ji wannan kisa na ce kai na yi dariya na ce kai wannan mutum akwai fasaha da basira saboda ko mun saba dole in mun je taziya mai muke cewa Allah ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah sa ya mutu to wannan kuma shi ai bai ma yarda da annabin ba ko bai yarda da addinin musuluncin ba bai yarda da kalmar shahada ba to amma ana iya musu ta'aziyya su ba na me okay may he rest in peace to wannan ai turanci ne ma nura me fasar may he rest in peace ai turanci ne na yadda amma me fasar may he rest in peace akwai malamin turanci a nan Allah ya sa ya huta to wace ni'imar alaji aljanna ko a ina a ina to ai duk dai ne da Allah ya masa rahama wannan musulmi ne ya cancanta ya zama ya samu wannan kalma ɗin gaskiya a haƙura da abin da shari'a ta ci Allah ya ba mu dacewa to bari mu dan ƙara gaba wa alam rahimakallah anna ta'ziyata hiya tasbiru wa zikru ma yasli sahib al-mayyit wa yukhaffifu huznahu wa yuhawwinu musibatahu wa hiya mustahabbatun li'annaha mushtamilatun 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa hiya aidan dakhilatun في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كاغني سورة المائدة آية تبيو الله ياي magana akan ku taimake junanku akan bin Allah da tsoron Allah ta'aziyya tana cikin taimakekeniyan juna da tausayawa juna kenan zaka ce daga cikin dalilai da suka tabbatar da samuwar ta'aziyya musulunci wannan aya cikin suratul ma'ida malam yace ka sani imamu zahabi yace ita ta'aziyya Allah ya maka rahama hiya tasbiru me tasbiru ka bada hakuri daga sabrun kenan yanzu za a koya mana me ake fada to ayi hakuri fa wani Allah ya bada hakuri wani Allah ya bada saboda dole ne wanda aka masa mutuwa wallahi ka bashi hakuri wai wani ne an zo ana mai an mai mutuwa sai wani yana cewa kai hakuri karka damu fa kakka damu ya ce kaga kakkare na hankali kamar ya kanna damu maganar na ya haƙuri zan yi haƙuri amma maganar kanna damu ubana ya mutu ka ce baran damuwa ai Allah ma bai hana nan damu ba to ai damuwar shine kaunar amma me ake so in ka damu karkaɗi aiki da damuwar ya sa ka a faɗi wata kalma wanda ba a so amma yanzu mutum uwarsa ta mutu a ce saboda yana da imani wai bai damu ba ko salaf za mu zo makaranta akwai abin da suke suna kore damuwar a idan mutane amma wallahi in ka shiga daki wallahi ba lalle ka iya bacci ba mutuwa mutuwa malam kada Allah ya darabe ka da mutuwar masoyi kaji mutuwar na kusa da kai Allah ubangiji ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka ba to tasbiru ce ba da haƙuri ko wani zai ce ni ban je makaranta na koyi taziya ba ba da haƙuri shine taziya wani ai haƙuri wani ai haƙuri Allah ji kan wani sai ai haƙuri sai haƙuri alhamdulillah in kun ga tarbiyyar mu ta Hausawa Fulani mu dai muna kan wannan dawa abinda zai rarrashi ma yusli sahibahu rarrashi tasniya rarrashi duk kalmar da zaka iya amfani da ita ka rarrashi mutum to kai kamar me zamu ce me rarrashi me kalmar rana ce a taziya kamar mu ce eh wai me wace kalma za mu gaya mai ai mu to ai wa Allah ji kansa Allah ya haramshe shi Allah ya kwanta Allah ya kwantar da shi tare da annabi Allah ya hada shi da manzon Allah wani sai an yi hakuri wani sai an kai zuciya nesa rana shi in yaro yana kuka ba akwai da kake kana rarasansa ba to wanda aka masa mutuwa a cikinku ya cancanta komai girmansa ka rarrashe shi ka ba shi haƙuri ka rarrashe shi wa yukhaffifu huznahu wa yuhawwilu musibata ka gaya masa kalmomin da zai rage masa kaji ko malam ma cewa yukhaffifu ya rage masa ya sauƙaƙa masa baƙin ciki wa yuhawwilu ya sauƙaƙa masa masifarsa ashe bakin cikin dole a same shi amma wace kalma za ka gaya mutum ka sauƙaƙa masa bakin ciki da damuwa wahiyar mustahabba an so ka yi ta'aziyya wa mutum da waɗannan kalmomi abun so ne kwarai li'anna mushamilatun ala amri bil ma'ruf a cikin ta akwai umarni da kyakkyawa wa nahyi anil munkar akwai kuma hani akan mun- munkari me ya hani akan munkari akwai waɗanda in an zo an musu mutuwa suna yin abin da yake munkari ne ihu wayyo Allah na shiga uku danga ta rushe yau ubanmu ya mutu yau wa zai biya wa su momi kudin makaranta yau mama ke shiga uku yau kuwa ne A'a, ina Allah ina Allah yake a ce yau wa zai biya wa su wani wata mutuwa ne aka yi a wata unguwa wata yar yar gidan ta zo tana ta kuka ita abin da ya dame ta wai yau ƴaƴan nan wa zai biya musu school fees kaji fa ita school fees ne a gabanta Allah shi zai biya musu akwai masu yaga riga saboda su nuna cewa suna cikin damuwa wani yayi wasiya ya ce idan mitu fa shuqqi alayya aljayba in na mutu ki kama riga ya ke wance na ki tsaga malam mace sai ta zo don tsabar ta nuna cewa an mata mutuwa tana cikin damuwa malam mace ba wal iyazu billah mace wallahi malam idan ta zo malam sai ta yi tsirara ta fara cire hijabi ta jefar ta fara yaye dan kwali ta watsar rigar haka za ta kama ta haka kya a farke ta wai me wai ta nuna wa duniya tana cikin masifa to wannan munkari ne da zama a yi ta faɗin kalmomi in mai gida ya mutu tabbas mai gida yana taimako amma kuma Allah zai ci gaba da riƙe gidan kawai dai akwai matsaloli in mai gida ya mutu wataƙila gida ya watse haɗin kanku wannan tsohon ne yana mutuwa kowa ya kama gaban shi wannan duk yana cikin masifar mutuwa hajiya wance ga ɗakinta hajiya wance ga ɗaki ga ‘ya'ya ana haduwa ana uban yana mutuwa da an raba gado wasu ma da uwarka ubanka ake raban gado gida ɗaya ne ɗaki ƙofa ɗaya a zo a daɗa gida a sara ƙofa a rinka gaba da juna me yasa saboda ubansu ya mutu irin wannan munkari ne ‘yan uwana akan abun duniya kwanan da ake gaya wai wata mata wai wai mijinta ya mutu tana ta zo tana ta bala'i a gida ko dadewa bai yi ba a cikin kabarin ko sati jahilci mutum ya bar iyalinsa ba sa karatu ba karamin shi ne bane to wallahi mota kaza kar a yadda a dauke ta ta wuce ni zan dauki mota kaza ji shirme ba ilimi kai ka san me yasa nake gaya maka wannan maganar duniyar nan da kake gani ka damu kake tara ta kake tara ta na rantse da Allah kana mutuwa ganima za su mai da wani abun da ke da shi takalmin ka sai sun raba ba za su bari ba wasu yara fa ubansu ne ya mutu kawai sai aka je suna jayayya daga dawowa daga makabarta ba to wala ni zan dauki jib din nan ni kuma ni zan dauki firadan nan wa- ni zan dauki kaza kaza suna ta rawa kan saboda me uban bai kai su makarantar islamiyya ba ba su ma san yaya ake ba sun dauka warwaso ake yin an yi mutuwa wata ta ce dole a bar mata gidan Abuja duk bala'i ta haɗa kai ku zo mu zauna da ni da ku da ƴaƴana ku ne manyan ƴaƴa gidan Abuja mu za mu ci shi wasu kuma mu kuma mun ci gidan Lagos mu kuma mun ci kaza ka ƙare rayuwarka gaba ɗaya akan tara gida a Lagos gida a Abuja baka koya musu addini ba a lokacin ba tunanin tambayar da munkarin wani kino yake maka ba akwai bagin ciki da ya wuce a ce ka fadi ka mutu iyalanka suna rikici akan dukiyar da ka bari kai ma mai dukiyar ka fadi ka mutu ballanta na su banzaye illar mutum ya gina gidansa akan san duniya kenan ba ku nuna wa iyalinku Allah ba su yi tafin kunya a makota ana jin su na rantse muku da Allah ɗaya da yawa akwai waɗanda mai gidan shine rufin asirin gidan bayan rufin asirin ubangiji yana mutuwa gidan watsewa ke gaba ake da bala'i kun san cewa akwai gadon da wallahi sai a kotu kun san ana mutuwa hajiya wance za ta daina kula wance akan abin duniya mu za mu riƙe gida kaza mu za mu riƙe wallahi ba za mu tashi a a wannan gidan ba wallahi ku ne ba ku da yawa wallahi ya'ya kaza malam ya'ya su ta gaba uban ku daya kuna ga- gaba saboda wai uban ku ya mutu wannan jahiliyar ba dole mu yake ta ba to shine munkari dole ne in an jiwa mutane ta'aziya a ja musu kunne duk abin da zai iya jawo munkari da barna bayan mutuwa su daina insa kar su yi wai wani ne wai shi saboda gudun kan wannan ya faru da ya ga ciwo ya yi ciwo sai ya bai takarda da biro alhaji ya za ya ce zan raba gado na baka mutu ba ya ce ya tabbatar idan ya mutu sai an yi rikici a gidansa hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min dalili ita ce duniya ta fi kaɗan kaɗan wanda irin gume ta iso ta kuma ya fi kaskantacce kaskanta da wulakanta ta haɗa ka faɗa da ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ta haɗa ka faɗa da da kishiyar uwarka wasu kuma ana mutuwa cek cek suke sacewa ana mutuwa sai a fara cek akwai kuma ɓarayin atm su kuma ATM ɗin alaji akwai wanda akwai wanda da ya wuce yana mutuwa aka ce ku kula na kira alaji ku kula na kira alaji ku sa ku sa takata a sa kwatsa guda uku kar a yadda a bari wani ya shiga saboda za a iya samun matsala wata ta shiga ta kwashe wani abu ta kwashe takaddun gidaje ta kwashe takaddun filayen Lagos da na Abuja kai kuma kana can kana fama da munkarun wani kiro yana marabuk Hey, marabuk mutuwa malam ba ta da daɗi laka mutane su bi a hankali su bi sannu malam ya ce ku ba su haƙuri don a samu sauƙin ɓacin rai Allah ce wata awanu albirri wata ƙawa ku gaya wa ‘yan uwanku kalmomi masu daɗi ko sadiya jama'a duk wanda aka yi mutuwa a anguwa ya sani hakkin makocinsa ne ya je mai ta'aziyya yana da kyau amma mutum a masa mutuwa yana kallon ka kana kallonsa ba za ka je ka masa jaje ba da zai taba gamsuwa cewa kai masoyinsa ba ne wallahi malam akwai wanda malam ta'aziyya ba sa sosai ta'aziyya kuna tare uban kai mutu ba zai iya bude baki ya ce sannu ba jana'iza ma wani baya son zuwa ba abin da ya tsana irin ya je jana'iza baya so amma kuma yana so in ya mutu shi a je tasa alhaji ya kake kashe waya da safe baya samu ya ce kai da mutan su mutanen unguwan nan ka bar waya ka da safe sai ne ka ji gararam gararam tana daga sai a ce ma waya ka zo wai wani makoci ya mutu za a je makabarta ya ce ba abin da na tsana irin a ce da safe ina bacci na a ce wai yanzu mu je wai an yi mutuwa shi yasa baya kunna wayarsa ka yi asara wallahi ranar da ka mutu ai zaka so a zo a raka gawarka ko yan rayuwar ba ruwa na da kowa ka san akwai masu wannan rayuwar ba ruwansu da kowa unguwa a kuma amma ya zo cikin unguwar fa saboda security ya gina gida kato a cikin mutane dan me me yasa baka je wajen gari ba hanyar gwarzo can ka tsallaka kusa da funtuwa can haka wajen shema shema din nan hanyar ka je ka gina gida a can ba kana da motar da za ka hau ka je ka zauna da kai da iyalinka ashe talakawan suna da amfani mutum ya zo cikin mutane ya gina gida ashe mutanen suna da amfani amma kuma me ba ruwansa da su a ji mutum yana cewa ka a yan iska ne mutane shi yasa ba ruwan da su in na zo na shiga ba wanda ya san na shiga ba wanda ya san na fita ya kunna mota ya kunna AC da bakin gilas an bude masa gate ya fita ya dawo haka alaji ranar da ka mutu kuma za a bude wannan gate din a wangale shi ana bin makota a cikin kuzo mu ko mutanen mu talakawa abin tausayi ko mutum baya yi da su baya kaza in ya mutu sai ga duk an zo an zanzauna wallahi ka san me yake kawo su musulunci amma wani sun buga masa misali yayi ta rayuwa a irin wannan yanayi ba ruwansa da kowa baya zuwa taron unguwa ba a gaya masa wani abu na jaje ya zo baya jin labarin mutuwa ya jajanta ba a neman taimako na abu ya bayar baya komai ba ruwansa kuma yana zan cikin mutane kawai kwatsam wata rana Allah ya jarabe shi da mutuwa aka zo ana bi gida-gida ana faɗa duk wanda aka gaya mai ce oke wani ne to muna zuwa malam aka gama sanarwa tun safe karfe bakwai har karfe tara ba wanda ya zo aka zo sai yan uwa da suke nesa suka zo haka ce to ina mutanen unguwa ba wanda ya zo cikin mutanen unguwa malam kaga wani darasi da ba a masallaci ba aka koya musu shi ba jikinsu ne ya gaya musu kawai suka ce bari su jaraba mutumin nan haka kake so a maka yan uwan suka ce to tunda ba wanda ya zo gaskiya sai dai mu dauke shi mu kai shi cikin gari tsohon gida gidan iyayenmu aka kai shi dattijon sai yana raye yace ya aka yi haka aka ce wallahi ba wanda ya zo cikin makota yace ku me da shi can halin sa ya bi shi a can za a yi masa sallah dan mutane su gane me yasa bai da alaka da mutane to ina so na gaya maka akwai tonan asiri watakila bayan ka mutu wannan mutanen da kake gani kuna tare alal akalli ce musu assalamu alaikum in ka mutu za ce ayya wannan mutumin nan da yake mana sallama shi lamarin talaka sauki ne da shi malam sallamar kawai in kana masa wallahi ba sai ka bashi kuɗi ba balantana Allah maka rufin asiri ka dan yayyafa musu me a ciki ba wani abu a ciki ba Allah ne baka ba kuna tare da ni kuwa وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية wannan yana cikin abin mafi kyau da ake kafa hujja da shi wajen ta'aziya wa alam anna ta'aziyata hiya al-amru bis sabri malan zahabi yace ka sani ita ta'aziya ka ba wa mutane hakuri su hakuri kai umarce su ka ce su hakuri mustahabbatun qabla ad-dafn wa ba'dahu to to ga wani hukunci yaushe ake so ai ta'aziya kafin a binne mutum kana iya mai ta'aziyya kafin abin ne baban shi kafin abin ne matarsa kafin abin ne yar uwarsa kafin abin ne kaza kana iya musu mai ta'aziyya qablar dabni to kana iya bari kuma bayan an kai mutum makabarta an binne shi an dawo da shi to sai ka zo kai ta'aziyya ana iya yin ta'aziyya a bakin titi ana iya yin ta'aziyya a ofis din mutum ana iya yin ta'aziyya a kasuwa ana iya yin ta'aziyya a masallaci a duk inda ka samu mutum aka masa mutuwa kana iya mai ta'aziyya ba sharadi bane sai ka zo har gidansa amma in ka je gidansa to wannan ka kyauta kuna tare da ni qala ashabu shafi'i to ga sabanin malamai almajirai imamu shafi'i da yan mazhabar shafi'iya suka ce yaushe ne ne lokacin da ya kamata a yi ta'aziyya min hina yamutul mayyitu daga lokacin da mamaci ya mutu to ta'aziyya ta halatta ana cewa wani ya mutu to ta'aziyya ta halatta wa tabqa ba'da dafni ta'aziyya tana zama a ci gaba da ita har bayan an binne mamaci ila salasati ayyamin har zuwa kwana uku bayan an binne mutum kuna jina lokacin ta'aziyya kafin abin da mutum bayan an binne mutum har zuwa kwana nawa kwana uku qala ashabuna yace mutanen mu sun fada yan mazhaban shafi'iyya wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati ayyamin an karhanta ba a son yin wa mutum ta'ziya a shafi'iyya a mazhaban shafi'iyya ba a son a yi wa mutum ta'ziya bayan an masa mutuwa da kwana uku ba a so babban karatu me dalili suka ce li'anna ta'ziyata tusakkinu qalbal musab wal ghalib sukunu qalbihi ba'da salasati ai ita ta'ziya tana sanyaya zuciyar wanda aka jarabta ne ai haka ne kwana daya ana rarrashin sa ana masa ta'ziya yana da hakura kwana biyu ana dabda masa kwana uku an an samu sauki to kaga shikenan sai a kyale shi suka ce kwana na hudu na biyar in ka zo za ka fama masa ciwo ne in ji shafi iya ke tun da an kwana uku da mutuwa ka rabu da shi kawai ka je kai addu'a kar ka tayar masa da ciwo wani kasan da an zo mai ta'aziyya sai fashe da kuka na gode na gode na gode wallahi ba yanda zai ne malam yana tuna abu kuna tare da ni dalilin ɗan shafi'iyya kenan فلا فلا يجدد له العذر kar a jaddada masa bacin rai bayan kwana uku haka da qalal jamaahir min ashabina haka da yawa cikin yan shafi'iya suka faɗa kenan a duk kasashen da ake bin mazhabar shafi'iya idan aka yi mutuwa kwana uku ne ake rububin ta'ziya ana gama kwana uku da kun haɗu da mutum sai ya ce na gajiya lafiya kalau sai ya wuce ka wuce me hujja su ba aya ba hadisi fahimta ce ka fahimce ni qala abul abbas min ashabina la ba asbi ta'ziyati ba'da thalathati ayyam to a cikin shafi'iyyan ma shafi'iyyan ma abul abbas ya ce "Ah, ni ina ganin gaskiya ba laifi ka yi wa mutum ta'aziyya ko da bayan kwana uku bal tabqa abadan wa in talan zamanu yace ta'aziyya ibada ce ta'aziyya addu'a ce ta'aziyya ba da hakuri ne ta'aziyya inji abul abbas har abada kuma wannan magana ta abul abbas a shafi'iyyar to ya fi ƙarfi ba a tsaye da ta'aziyya iya kwana uku ai yanzu ba shi za ka duba ba wanda ya mutum za ka duba sannan kuma abu na biyu dole ka duba alaƙa wataƙila kwana ukun nan ba ka gari wataƙila kwana ukun ma kana unguwa ba ka ma san hanyar mutuwa ba yau sau nawa za ga ana taruwa a ƙofar gidan wani ka ɗauka ɗaurin aure ne sai daga baya ce a kana da labarin wani ya rasu wani wani yau kwanaki ba ga ana ta yace wallahi na ɗauka ɗaurin aure ne musamman yanzu irin mutuwar da da aka mai da ita biki a kafa canopies manyan masu kuɗi a zo a ajiye motoci ana katon katon na, na ruwa da lemo da take away na abinci duk wani abu mai kyau ne na taimakawa abu nan amma waye ya ce maka zauna har a zo a kawo abinci waye sa ka ba wani ya zo wucewa ba miskini bawan Allah ya zo wucewa ana daman ta'aziyya shi ya dauka biki ake yaga ana farke katan na ruwa ana bayarwa ana kwali kwali na take away na abinci daga wani hotel an kawo sai ya tsaya ya zauna aka zo aka miƙa masa abinci da kaza da komai da ruwa da lemo ya ga kowa yana ci kuma ya ga wani da jarida ana ta hira ana tafawa ba haka ake ba dan Allah an canja wa ta'aziyar yanayi da haka shi ma ya zauna ya ja girki sosai yana ka ana gamawa ya nade dan ledar take away ɗinsa da komai ya ce wa makocinsa Allah maimaita mana wallahi ka faɗa yana gama ci ya koshe ce to jama'a Allah maimaita mana sai wani ce kai ka ji mara kirki Allah ne mai mutuwa ba aka yi ya ce wallahi na ɗauka biki ake na a wani wata in mun zo karatun ta'aziyya tana da yawa maganganun suna da yawa za mu yi magana akan hukuncin zaman makoki za a yi ko ba za a yi ba sannan wane ne ya zama dole ya zama makokin sannan irin ɗabi'ar da ake a zama makoki a ta hira a ta tafawa har jaridu ake sayowa a kawo da wayewa da sauransu da mata su zo su cika gida a ta ɗora abinci ana wallahi akwai mutuwar da naje wallahi yan uwana an yi musu mutuwa ubansu ne ya mutu kun san ranar da ya mutu wallahi ba abin da za a ci a gidan ga mutane sun fi amsin a kofar gida yaran gidan da yake gawayyu ne suka isa je su ɗauko hayar rumfa kanofi sai wani ya ce wani irin babban su ɗinnan ku je ku ɗauko rumfa mana karɓo sai ce ya bada kuɗin ɗauko rumfan ne wani ya ce idan kuka ɗauko rumfa kuka shimfiɗa wa mutane in a zahar ta yi za a ci abinci ana za ku samu abinci to gidan ma ko kuwa shinkafa bai bari ba wallahi sai aka samu wani ɗan uwansa wane wane a kira wane kuskus kuskus a je a yi awo ga mata sun cika gidan nan wacce ta taho da 'ya'yanta guda bakwai daga kurna wacce ta ɗebo 'ya'yanta guda sha uku daga gandun albasa wacce ta taho daga daga tudun maliki wacce yaron da bai ma san me ke ba a taho ta aziya ci dole an zo an bude abinci ya ci bahaushe baya lissafi kuma ba a yin abin da annabi ya ce lokacin da Ja'far ya rasu dan uwan Ali bin Abi Talib manzo Allah cewa isna'u li ali Ja'farin ta'ama fa innahum atahum ma yushghiluhum ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci ka'ida a shari'a in an yi mutuwa ba zuwa gidan mutuwa ake ana cinye musu abinci ba makota ne za su kawo abinci ana kawowa amma yanzu sai dai a zo a shimfida maka a zauna yanzu ba za mu gyara wannan ɗabi'ar ba kowa ne yanzu idan ya mutu a gidansa akwai abincin da za a dafa a ranar wallahi malam yaran nan suka rasa yadda za su yi haka aka yi ta make-make aka je aka nemo to kudin kayan miya ya za a yi ba man da za a yi talaka ne miskini ya mutu sai da yana da jama'a suka shiga tashi hankali wani ya ce to magana ta Allah fa in jama'an nan suka sake zama zuwa gobe na rantse da Allah ba abin da za mu kawo musu to ba mu da shi me ake so a taziya ina gajiya lafiya Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mai tafi kasuwarka in ko mutum mawadaci ne yayi Allah sa albarka amma a dora wa talaka talauci ga mutuwa ga a dora masa bashin abinci ko a ce a kawo kujeru a yi hayar kujeru wa zai biya kudin kujerun babban yayansu daga abuja ne ya zo ya taziya ya ce yana da aiki a ofis gobe akwai fayil fayil ya buga ya tafi bai bar komai ba wa zai dauki nauyi dan Allah mu gyara mu gyara to ya za mu yi mu gyara in an yi muku mutuwa a gida kai babban yaya ko yaro matashi to mun gode Allah muku albarka mata kenan ku je gida ku je gida wance ku je gida mun gode Allah ya albarka a bari baki da sun zo su tafi sun zo su tafi sun zo su tafi haka ake ana rage yawan su an yi wata mutuwa a na gaba za su iya ba na ce ku barin barin je in musu wa'azin ba za su da Allah ga aya da hadisi na bayani saboda na san yadda gidan yake na ce kowa ya tafi an sallame shi wasu kuma daban daga makabarta ne ce jama'a mun sauwaƙe wa kowa Allah kuwa mun gode Allah ya muku albarka mun sauwaƙe muku kowa ya tafi kasuwarsa kowa ya tafi harkarsa shi kenan dan Allah ku gyara dan mu samu sauki Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana insha Allah mun tashi zamu tashi maganar Imam Nawawi dangane da hukuncin ta'aziyya bayan kwana uku za a yi ta ko ba za a yi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh